الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallacin mai albarka na masallacin babu makka rahimahullahu ta'ala domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na sunan abi dawud yau muna sha shidda ga watan ramadan hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya 2026 wannan shi ne darasinmu na 83 a cikin kitabun zaka littafi mai bayani akan hukunce-hukuncen zaka da sadaka kafin mu ci gaba taken karatunmu na yau shine ne يا مظهر الكبر إعجابا بصورته انظر خلاك فإن النتن تسريب لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر إعجاب ما استشعر الكبر شبان ولا شيب يا مظهر الكبر إعجابا بصورته انظر خلاك فإن النتن تثريب لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب ɗaya daga cikin masu hikima yake cewa ya mushirar kibar ijaban bi suratihi ya kai wanda kake fitowa kana takama kana alfahari da surar ka ko da kayan da kasa ko da yanda Allah yi ka da siffa mai kyau yace unzur khalaka fa innan natna tasribu yace ka duba lokacin da ka shiga ban daki me kake huddowa ce wari kake huddowa yace law fakkara an-nasu fi ma fi butunihim da a ce mutane suna tunanin abun da ke a cikin cikin su mastash'ara al-kibaru shubbanun wala shibu to da da samari da tsohi babu wanda zai girman kai babu wanda zai jiji da kai domin ya san abin da ke a cikinsa ƙazanta ce haka a gaba sai ba da misali ya ce abin da yi komi daraja a cikin jikin mutum shine kansa ya ce to kan ma ka diba ka gani me yake fitowa daga cikin kan majina dauɗa daga kunnai hawaye daga idanu wanda dukkaninsu dauɗa ce ƙazanta ce shi yasa al'imam malik ibn dinar rahimahullahu ta'ala wataran ya haɗu da wani mutum da ake cima muhallab wanda a lokacin shine wali na khurasan shine hakimi shugaba na garin khurasan to allah ya sashi mutum ne mai girman kai dama an ce shugabanni ba kowa allah yake azatawa da kankan da kai ba sai ya gamu da shi sama hanya shi shugaban ya sa manyan kaya yana tahiya ta takama sai shi malamin ya ce masa ittaqillaha ya rajul fa inna hadhihi almishyatu yaghdabuha Allah ka ji tsoron Allah ya kai wannan mutuna domin irin wannan tahiyar da kake ta takama Allah baya son ta waqsid fi mashyika waqdud min sautika inna ankara al-aswati la sautul hamir Allah baya son irin wannan tahiyar da kake yi Allah baya son girman kai inna Allah la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur Allah baya son mutum mai jishi da kai mai alfahari sai ce a ta'rifu man ana kai ka san ni waye da kake faɗa mini wannan magana domin ana tsoron sa a gari sai ce masa a'rifu man anta yace na san kai wane ne awwaluka nutfatan madira وآخرك جيفة قذرة وأنت بين ذلك تحمل العذرة yace na san kai wane ne yace ai kai farkonka mani ne mara daraja wanda mutum na kyamarsa in ma ya hito masu a ce sai ya yi wanka bai yin sallah sai ya wanke sa maniyi ne farkonka abinda ake kyama yace sannan ka kuma mushe ne kana wari yace bayan wannan kuma a yanzu cikin cikinka kana dauke da kazanta to kai to menene wata tsiya ce kai sai ce anta ta'rifu man ana lalle kai ka san ni wane ne sai haibar shi ta kama shi kuma wannan wa'azin da ya masa ya tasiri a kansa daga lokacin ya rage girman kai a takaice na buɗe wannan da in tunatar da mu akan mu rage girman kai mu rage jiji da kai duk wanda ke da girman kai da jiji da kai to karshen shi shine shin kunya Allah madaukin sarki ce al-kibriya'u izari wal 'azamatu ridai faman naza'anihi ma kadhaftuhu fin nari shi girman kai da jiji da kai na Allah ne domin shi ke da kowa shi ke da komi shi cancanta ya girman kai jiji da kai Allah ya ce duk wanda ya so ya sifantu da wannan sifofin guda biyu to zan je wasa a wuta kishiyar jiji da kai shine kankan da kai kamar da kanka ba kowa ba inna tawadu'a min khisalil muttaqi wa bihi at-taqiyyu ila al-ma'ali yattaqi Allah ka azata mu da kankan da kai ka nisantar da mu da jiji da kai da girman kai in ba manta ba za mu tashi babu ma ta juzu fihi mas'alatu babu mai bayani akan nan ne ko yawa babu kam yu'ta ar-rajulu al-wahidi al-wahidu min az-zakati kam yu'ta ar-rajulu al-wahid min az-zakat ba mai bayani akan idan za a hudda zakka idan aka hudda zakka za a raba to duk mutum guda nawa ya kamata a bashi duk mutum guda nawa ya kamata a bashi حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا أبو نعيم حدثني سعيد بن أبيد الطائي an bushayr ibn yasar za'ama yayi ikirari anna rajulan min al-ansari wani mutum daga cikin mutanen Madina yuqalu lahu sahl ibn abi hasma ana ce masa sahl bin abi hasma akhbarahu ya bashi labari anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam wadahu bi mi'atin min iblis sadaqa manzon Allah ya bashi fansa ta raƙumi guda ɗari na sadaka ya'ani diyatal ansari yana nuhin don ya biya diya da shi wannan mutumin madina allazi kutila bi khaybar wanda aka kashe a khaybar ma'ana wani bawan Allah ne diya ta kama sa yi kisa akan kuskure to diya ta kama sa shine sai manzon Allah ya bashi wannan zakar dan saboda ya biya diyarsa ko kuma shi mutunan aka kashe ba a samu wanda ya kashe sa ba sai manzo Allah ya hudda cikin zakka ya bayar da diya ta shi wannan mutunan da aka kashe malam abdullahi shir fara aikin ka mutanen na kwanci da Allah in ba su karatu su yi ta waje in ba karatu ku zo ba ku yi ta waje a takaice wannan hadisin baya nuna ga adadin abunda ga adadin abunda za a ba mutum wannan hadisin baya nuna ga adadin abunda za a ba mutum a zakka duk da wasu malamai sun buga dalili da shi akan cewa abunda za a ba mutum kada ya wuce adadin raƙumi 100 to ko raƙumi 100 muka ce za a baka adadin shi ba ƙananan kuɗi bane raƙumi 100 Allah akalla raƙumi guda yana yin nawa jika ɗari hudu jika ɗari biyar so gida ɗari ana samun wanda ya wuce haka to kun gani to a takaice dai shi adadin abin da za a ba mutum shari'a ba ta kayyade ba amma malamai sun yi ijtihadi na cewa wasu malamai suna ganin in ba in za a ba mutum zaka za a ba shi daidai gwargwadon abin da yake nisabi ne mana daidai gwargwadon abun da in wata shekara ta kama shi ma zai iya mi zai iya huddawa to in zakar ba ta kai haka ba wasu kuma suna ganin a'a za a ba mutum daidai abinda zai huta daga talauci ana gane da kyau ko to al'ahammu dai shi dai zakka idan aka hudda ta ana so a ba mutum abu mai gwabi-gwabi wanda zai iya juya shi ta yadda shi ma wasu shekaru ko ba wata shekara ba wasu shekaru dalilin wannan zakar da aka ba shi zai iya huddawa da haka ake da masu hidda zakka sun yawaita amma in sai a hudda zakka a rika ba mutane jika biyar biyar jika goma goma wani ma ana ba shi sai sai a biya ba shi shi kenan ko kuma wani ya ta ya jima ba an jima ba a haɗu ba shi da kule roti har da jika-jika ma ake bada to wannan ka ko sadaka aka bada hamsin hamsin shi wannan hamsin hamsin wai ake bada a wannan ba zaka ba ce subhanallah to kaji suna zamani wani wani ya biyo ba su jika bai yake cikin zaka shi ce da ya hudda Allah ya sauki malam yace babu ma tajuzu fihi almas'alatu babu mai bayani akan a roƙon da ya halatta ma'ana wani lokaci ne ya halatta mutum ya yi roƙo roƙo kowane iri wani lokaci ne ya halatta mutum ya yi shi حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة الفزاري عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه شيرو كودا متون زي ركعي تو كمر وني نام فسكر سني يكي سبتا da an bashi kamar ya kamar ya cire wani naman fuskar sani faman sha'a abqa ala wajhihi wanda ya so ya raga ma huskasta wata nama wanda zai tashi da ita wa man sha'a taraka wanda kuma ya so ya bari ma'ana wanda ya so ya bar roƙo don ya bar ma huskasta nama a ranar kiyama illa an yas'ala rajulu za sultani sai in dai mutum wanda zai roƙo sarki ne shugaba ne to shi wannan babu laifi dan ka roki shugaba domin dukiyar ku gaba ɗaya gare sa take aw fi amrin la budda minhu ko kuma a cikin wani al'amari wanda ba makawa ba yanda ka iya dole ne ɗan magana suka ce dole ba ta rasa wurin kwana mana in aka masu to za ka gani an samu mahuta to dole nan ita ma har yanzu ba a ƙayyade ta ba to hadisi na ƙasa shi zai nuna mana wacce ce dole حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن هارون بن رئاب قال حدثني كنانة بن نعيم العدوي عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال تحملت حمالة na ɗauki wani nauyi a kaina abinda ake cema alhamala shine mutum ya isko su mutane guda biyu suna rigima akan bashi ana ta rigima ana ta hada husuma ta ji karewa sai ka ce kai wane bari abin da kake biye shi ni zan biya alhali ka kun baka da kolala ana gani da ke kuto shine hamala ka dora ma kanka wannan bashin zaka biya dan saboda ka kashe husuma ana gani da ke ko kashe husuma ko abu ne mai girma a musulunci ana son haka ya tabbata a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a abunda daga cikin mafi girman abubuwan da Allah madaukin sarki yake so islahu zatil bayn kokarin sulhun ta tsakani tsakanin wasu mutane da suke fada la khayra fi katirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas kun ga a cikin ma sai Allah ya sanya da sulhun da tsakanin mutane suna daga cikin mafi alkhairin abin da mutum zai yi to ya dauki wannan nauyin faqala sai ya ce ya sai ya zo wajen manzon Allah yana roƙon sa akan ya taimaka masa akan ya biya wannan nauyin da ya dauka faqala sai ya ce aqim ya qabisatu hatta ta'tina as-sadaqatu kai sai ya kai kabisa ka zamna ka jira ya kai kabisa har sai sadaka ta zo muna fana'muru laka biha sai mu yi umarni da abaka abinda zaka je ka biya ka biya wannan nauyin da ka dauka thumma qala sannan sai yace ya qabisa ya kai qabisa a takaice wannan sunan kun ga shi ma bai shahara ba ko sunan sahabi ne qabisa na'am yace innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalathati rajulin roko baya halatta sai ga ɗaya daga cikin mutane guda uku duk wanda baya cikin wannan mutanen guda uku to baya halatta yi roko na farko rajulun tahammala hamalatan wani mutunan da ya ɗauki nauyi na biyan wani bashi da ake biyar wani wanda ya kai ga rigima fahallat lahul mas'alatu to ya halatta a gare shi wanda ya dauki nauyin biyan wannan abin yayi roko ana gan da kyau ko hatta hatta yusibaha har sai ya samu wannan abin da zai biya nauyin thumma yumsik sannan sai ya kame daga roƙon wa rajulun asabathu ja'ihatun da wani mutunan da alloba ta same sa wata musiba ya kace alloba irin su gobara irin su me yake da suna wata asara haka ta musamman ko wasu 'yan daba su zo su fashe shago ko ruwa su tai da kaya duka alloba ce kenan aw rajulin ko kuma wani mutum wa rajulun ko kuma mutunan da asabat hujaiha wata alloba ta same sa fajtahat malahu sai ta canye gaba ɗayan dukiyarsa fa hallat lahul mas'alatu to shi ma wannan ya halatta roƙo a gare sa ana gan da kyau ko hatta yusiba qiwaman min aishi har sai ya samu abin da zai tsayu da rayuwar shi aw qala ko kuma yace shidadan sidadan min aishi duk dai abin da zai tsaye da rayuwarsa wa rajulun asabatu qafatan qafatun ko faqatun hatta ya hatta ya kula salatatun min dawil hija da kuma wani mutunan da fatara ta same shi kun san a larabci akwai alfakar akwai alfaka alfakar shine talauci alfaka shine fatara ana gan da kyau alfakatu ashaddu min alfakar shi fatara ya yi tsanani akan talauci kinan fatara shine kasance hatta kusun masallaci ma ya hi ka arziki an san kusun masallaci ko in ana ba da misalin tsiya da kusun masallaci ake ba da masallaci abinci ake ajewa abinci ake ci to kenan shi yasa shi kuma kusu a inda ke da abinci ne yake zama ko to kenan kusun da ya aje kayan shi masallaci to kenan ba wanda ya kai shi talauci to shine alfaka yace hatta ya kula talatatun min zawil hija min qaumihi har sai mutum uku daga cikin ma'abota hankali na mutanensa sun ce kada asabat fulanan alqafa alfaqa wani hawatara ta kama shi wani yana fama da mummunan talauci fa hallat lahu almas'alatu to irin wannan roko ya halatta a kansa fasa'ala hatta yusiba qiwaman min aishin sai yayi roko har sai ya samu abin da zai tsaye da rayuwarsa aw sidadan min aishin summa yumsiku sannan sai ya kame daga roko wa ma siwahunna min almas'ala duk wanda ba wannan ba na roko ya kabisa ya kai kabisa suhtun haramun ne ya'kuluha sahibuha suhtan ma'abujinta yake cinta haramun la ilaha illallah wanda bai haɗiye kwaɗayinsa ba kwaɗayinsa ya haɗiye sa ma'ana duk wanda ya roƙo in ba yana cikin wannan mutanen guda uku ba to mazu Allah ce haramun yake roƙon makansa ana gane da kyau ko haramun kake roƙon makanka kenan kana cin kana roƙon haramun kuma kana cin haramun babbar ba ta kuma mai cin haramun shine la yadkhulul jannata jasadun gudhiya bil harami a wani hadisin kuma kullu jasadin nabata min haramin fannaru aula bi duk jikin da ya tsiro ta hanyar haram to wuta ita ce ta cancanta da shi ashe roƙo kun ga jama'a ba ƙaramin bala'i bane حدثنا عبد الله بن مسلمة أخبرنا عيسى بن يونس عن الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله wani mutum daga cikin mutanen madina ya zo wajen ma'aikin Allah yana roƙonsa faƙala sai manzon Allah ya ce amma fi baitika shay'un a gidanka babu komai da ka zo kana roƙo ƙala bala ce a'a akwai hilsun nalbasu ba'dahu wa nabsutu ba'dahu muna da wani hils hils wani bargo ne da ake shinhidawa wata shinhida ce da ake shinhidawa akan abun hawa kuma ana sawa ana tufafi da ita to muna da wani abun sawa wani bargo wanda muke sawa sauran kuma muke shinhidawa in zamu kwanta wa qa'bun nashrabu fihi min alma da kuma wani kofi na karhe wanda da shi muke shan ruwa su kadai ne ke a gidan shi shinhidar shi da tufafin shi guda da yake sawa da kuma kofi na shan ruwa kuma yana da iyali yana da mata qala sai manzo Allah ya ce masa itini bihima je ka zo mini da wannan shinhidar da wannan kofin fa atahu bihima sai ya zo mishi da su fa akhadhahuma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi yadihi sai manzo Allah ya rike wannan bargon da wannan kofin da hannunsa wa qala sai ya ce man yashtari hadaini wa zai sai wannan abubuwan guda biyu qala rajulun sai wani mutum yace ana akhudhuhuma bi dirhamin ni zan sai su da dirhami guda na taya da dirhami guda qala sai manzo Allah ya ce man yazidu ala dirhamin wa zai karawa akan dirhami marrataini aw salatan hasa uku ko so bi manzo Allah yana cewa haka qala rajulun sai wani mutum yace ana akhudhuhuma bi dirhamaini ni na yadda zan zan karbe su da dirhami biyu fa atahuma iyyahu wa akhadha dirhamaini sai manzo Allah ya bashi wannan kayan ya bada dirhamin guda biyu wa atahum al-ansari sai manzo Allah ya bada dirhamin nan guda biyu ga wannan mutumin da ya zo roko dan Madina wa qala sai manzo Allah ya ce masa dai muka masa kudin ishtari bi ahadiha bi ahadihima ta'aman fanbidhu ila ahlika dirhami guda ka je ka so abinci ka kai ma iyalinka washtari bil akhari qaduman fa'tini bihi shi kuma dirhami guda ka je ka sawo gatari ka zo min da shi ana gane da kyau ko shine qaduman ay fasan kaje ka so gatari ka zo min da gatarin fa atahu bihi sai yazo ma manzo Allah da gatarin fa shadda fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam udan bi yadihi sai manzo Allah ya sa wani icce ya tsuke wannan gatarin domin gatari kun san abu biki da tare da shi ko akwai buta akwai ruwa ba ruwa na sha ba wannan karhen shi ake ce ma ruwan gatari shi kuma wannan wannan iccen shi ake ce ma botar gatari to shi ruwan ne ya sau yanzu sauran bota to manzon Allah da kanshi ya samu bota ya sa ya sama gatarin ya sama ruwan sai kuma gatari cikakke ana gan da kyau ko thumma qala lahu sannan sai manzon Allah yake masa izhab fahtatib wa bi' je kayo itace ka saida wala arayannaka khamsata ashara yawman kada in ganka tsawon kwana goma sha biyar ana gane da kyau ku ka ga ladabtarwa ku fa zahaba ar-rajulu yahtatibu ya biyu. sai mutumin nan ya je yana yin itace yana saidawa ana gane da kyau ku fa jaa wataran sai ya zo wajen manzon Allah wa qad asaba asharata darahim ya samu dirhami guda goma sha biyar ana gan da kyau ko asharata dirahim dirhami goma fashtara bi ba'dha sauban sauran sauran kudin ya sai tufafi na sawa wa bi ba'dha ta'aman sauran kuma yaso abinci yazo wajen manzon Allah fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace hada khairul laka to ai wannan shi maka alkhairi min an taji almas'alatu nuktatan fi wajhika yawm alqiyama wannan shi maka alkhairi da ka zo a ranar tashin alkiyama da kanta a huskar ka ta roƙo da kake an san kanta ko shine jin ciwo da mutum zai ga huska sai masa alama ana gane da ke ko wannan shine kenan to kenan shi yayi maka alkhairi da ka zo a ranar alkiyama da kirarren nama a huskarka innal mas'alata la tasluhu illa li thalathatin shi roko baya inganta baya halatta sai ga mutane sai daga ɗaya daga cikin mutane guda uku lidhi faqrin mudqi'in ga ma'abuci talauci na ƙarshe shine faqrun da suna mudqi'in ay faqrun nihai ga ma'abuci talauci na ƙarshe aw lidhi hurmin mufzi'in ko kuma ga ma'abuci bashi mai tayar da hankali ma'ana ko mutumin da ake biya bashi wanda yake tayar da hankali ya halatta yin roƙo don ya biya samu biya bashin aw lidhi damin muji'in ko kuma ga ma'abuci jini da ya zubda ma'ana kamar wanda diya ta kama shi ma'ana bisa kamar irin bisa kuskure ka kwashe wani yaro har ya mutu kun ga a musulunta ai zaka biya diya ko diya ta raƙumi 100 zai zai iya kusan miliyan 50 ana gane da kyau ko eh raƙumi 100 na ji suna kusan miliyan 50 ko suna kusan miliyan 50 ko kuma 40 to ka gani to kai kuma da kai da mutan naka ya haka sai da kuma yawa baku mai baku miliyan baku miliyan hamsin ko to irin wannan sai a sai sai ya halatta gare ka yin roko don saboda ka biya wannan diyar wannan hadisin kowa ya gane shi da kyawu matasan mu yawa da haka ake musu da kaga mutum lahiya lau da karhin shi amma yazo yana tara hannu mai wa iya guda ce abba ya da kamar ijiya guda za ta hana mishi nema ana gani da kyau ko wani ma ingirisa ce yake yi amma sai kaga ya zo yana roƙo yana tara hannu a bashi to duka wannan abubuwan ba sa halatta idan mutum na roƙo yana ce makan shi haramun ne a takaice dai ɗan magana suka ce hannu biɗi na kanka ko takaici ya kashe ka hannu biɗi na kanka ko takaici ya kashe ka babu karahiyatil mas'alati babi mai bayani akan karhancin roƙo ma'ana hadisai masu bayanin yadda aka kyamaci mutum ya rika roƙo wannan nan ana bayanin roƙo wanda bai shahi ma kudi ba ana gan da ke ku shi roƙon da ya shahi kudi wancan duk shine ake ta bayani ya can to amma shi wannan makuruhi ne kaman ka nemi ma mutum ya maka wani abu wanda ba ma na kuɗi ba da san ko ana gane da kyau ba za mu ga idan muka ganta hadisin za ku ga ƙarin bayani a kai haddasana hisham ba a ce haramun bane shi amma makruhi ne an hiso inda kai zaka iya kai da kanka misali kamar dan alƙalami na nan ya faɗi sai cewa na mu komin alƙalamin nan to irin shi ne ake nufi da ka ɗauko da kanka shi yake da kace wani mu koma maka حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد حدثنا سعيد بن عبد العزيز الربيعة يعني ابن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني قال حدثني الحبيب الأمين يا باني لا باري مسويكما أمن تتشي أما هو إلي حبيب شيء وجهنا مسويني wa amma huwa indi aminun kuma a wurina amintacce ne wane ne auf ibn malik shine auf bin malik qala yace kunna inda rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mun kasance a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kun ga shi ma wannan sunan bai shahara ba auf hmm bai shahara ba ko kun ga kuma sahabi ne auf in ka samu dan kana ai ka sami shi auf na'am yace mun kasance wajen manzon Allah sab'atan aw samaniyatan mu bakwai ko takwas aw tis'atan ko tara fa qala sai manzon Allah yace ala tubayi'una rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ba za ku yi ma manzon Allah mubaya'a ba wa kunna haditha ahdin bi bai'atin adiba mun wasu yara kan baya wa kunna haditha ahdin bi bai'atin kun mun kasance sabin yin mubaya a ma'ana sabin musulunta kulna sai muka ce kad baya anaka ya rasulullah wanzu Allah ai mun ai mun yi maka mubaya ako an gane mubaya a lokacin manzo Allah in mutum yazo zai musulunta manzo Allah zai shahida hannun shi na dama sai shi ma mutumin wanda zai mubaya ya ri'aza hannun shi na dama akan hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa ya shiga musulunci kuma ya bi manzon Allah zai taimaka a wajen yada musulunci da abin da ya kama da haka to kinan wata ran manzon Allah sai ya kara ce musu za ku shin ba za ku yi ma manzon Allah mubaya'a ba suka ce to ai ran nan mun yi maka mubaya'a ko hatta qala ha salatan hasida ya faɗi wannan sau uku fa basata fa basatna aydiyana fa bayanahu sai muka shinhida hannayenmu muka yi masa mubaya'a faƙala ƙa'ilun sai wani ce ya rasulla ya ma'aikin Allah inna kad baya anaka mu ai mun riga mun yanka mu baya a kwanakin baya fa'alama nu bayu uka to yanzu kuma wace sabon mu baya a je za mu yi maka ƙala sai ce an ta'abudu Allah wa la tushriku bihi shay'an ku bauta ma Allah kada ku haɗa sa da komai a cikin bauta wa tusalluna as-salawatal khams kuma ku yi salloli guda biyar wa tasma'u wa tuti'u kuma ku ji ku yi biyayya in an gaya muku magana ku ji kuma in an umurce ku ku yi biyayya wa asarra kalimatan khufiyatan a ciki sai manzo Allah ya susurta yayi wata magana da boye wa qala qala sai yace wala tasalun nasa shay'an kuma kada ku roki kowa komai ana ganin da kyau ku kuma kada ku roki kowa komai قال يتي فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط صوته يتي wa'annan wasu sashen wa'annan daga cikin mutanen wanda suka yi wa wannan manzo Allah wannan mubayar ta ba za su riki kowa komai ba yasqutu sautuhu bulalar ta tana faduwa fama yasalu ahadan baya roƙon kowa an yunawilahu iyyahu akan ya bashi ita ana ganin da kyau ko قال أبو داود حديث هشام لم يروه إلا سعيد ma'anar wannan hadisin shine wasu mutane ne sabbin musulunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mubaya'a da su akan ba za su roki kowa ba ku yi mini mubaya'a akan ba za ku roki kowa komai ba suke ma manzo Allah mubaya'a akan haka dan cika wannan mubaya'ar ɗayan su yana akan raƙumin shi bulala shi za ta faɗuwa akwai abokin shi ƙasa ƙasan raƙumin bai cewa ya muko masa sai ya sabka daga raƙumin ya ɗauko bulalan kuma ya koma ya hau dan ganin yake in yace abokina mukoyin bulalan nan ganin yake kamar ya karya ne ya karya ya karya mu baya shi kamar ya karya alƙawarin da ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan su ba ma roƙon kuɗi ba hatta roƙon wani ya mishi wani abu ma suna kyamar shi نعم a ce mishi haka nan a shi wannan ga manzo Allah ne kawai ake yin shi kamar yana tambayar ai mun ga in mutum zai musulunta lokacin manzo Allah yana ba manzo Allah mu baya ta haka a ce mishi kaza da kaza da kaza da kaza harshen shi ma yanzu shugaba shugabanni ne yanzu ma sai an musu haka nan a ba a bukatar wannan ga hannun kowa mutum yana iya musulunta inda musulmi ne kowa yana iya musulunta a hannunka inda ka iya kalmar shahada ka iya maimaita mishi ita ya maimaita to shi kenan haddathana ubaidullah ibn mu'adh shi fa asali musulunta shi asali ba ma hado ne bane sai kai gaban wasu ba su kun gane da kyau sai inda ya kasance baka san komai game da musuluncin ba misali kwanaki wani ya taba kirana wai da yana akan aƙidar ƙala ƙato na ƙaryata hadisan manzo Allah kuma an ce wanda yake kan wannan aƙida kahuri ne to yanzu yana so ya musulunta tunda an ce shida kahuri ne sai na ce masa to kawai ka maimaita kalmar shahada ai dai kai dan kala kato ne kana karanta qur'ani wanda ke karanta qur'ani kuma ya iya kalmar shahada ko nace kawai ka maimaita kalmar shahada shikenan yace a malam ba sai na zo masallaci ba nace a'a baka da bukatar sai ka zo masallaci ana gane da ke ko ba ya bukata siya tun dama musulmi ne wannan shi ne kenan malam yace haddathana ubaidullah ibn mu'adh haddathana شعبة بن شعبة عن عاصم عن أبي العالية عن ثوبان قال وكان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثوبان مولى من ظن الله ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا من يتكفل لي وزي من القول ألا يسأل الناس شيئا أكم بزي روكي كوا كومي با بزي روكي متاني كومي با وأتكفل له بالجنة نيكم إن يما سلامني إن يما سجارنتير نشجع الجنة faƙala saubanu sai saubanu ya ce ana ya rasula ni ya ma'aikin Allah fakana la ya tsalo ahadan shay'an sai sauban ya kasance baya roƙon kowa komai har Allah ya ɗauki rayuwarsa har ya mutu bai taɓa roƙon kowa ya mishi wani abu ba shi ke makan shi komai amma ta shi baya roƙonta wance mu komai na abu kaza har ita baya roƙonta ana gani da ke ko? a takaice wannan hadisin dai yana nuna yana daga cikin abin da yake jawo mutum shiga aljanna shine nisan ta dora wa mutane nauyi babun fil isti'fafi babi dangane da al isti'faf abinda ake ma isti'faf shine kamun kai daga roko shine al isti'faf daga al iffa ne حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم wasu mutane daga cikin mutanen Madina sun roƙi manzon Allah fa a'tahum sai ya basu thumma sa'aluhu sannan suka ƙara roƙonsa fa a'tahum sai ya basu hatta idza nafida ma indahu har sai da abin da ke wajen sa ya ƙare gaba ɗaya qala sai yace ma yakunu indi min khairin falan udakhirahu ankum babu wani abu da ke gare ni na alkhairi da na taskance ban baku ba duk abin da ku roƙa na baku har abin da ke wuri na ya kare amma ku san da wa man yasta'fi wa man yasta'fif yu'iffahu Allah duk wanda ya kame daga roƙo to Allah zai bashi abin da zai wadatar da kansa wa man yastaghni yugnihi Allah duk wanda kuma ya wadatu daga roƙon mutane to Allah zai wadatar da shi wa man yatasabbar yusabbirhu Allah kuma duk wanda ya yayi hakuri to Allah zai taimaka masa akan hakuri wa ma a'ata Allah ahadan min ata'in awsa'a min as-sabr kuma Allah bai taba ba wani kyauta ba da ta girman hakuri manzo Allah yake cewa kyauta mafi girma da Allah zai baka bayan musulunci take ne shine hakuri in Allah yi ka mai hakuri to yayi ka da babbar kyauta ana gane da kyau ko domin duk wani al'amari na duniya sai da me sai da hakuri addini zaka yi sai da hakuri sabon Allah ma zaka yi sai da hakuri ko ko ba haka ba in kace ƴan mata zaka yi in baka da hakuri kana kana yin 'yan matan wata sai ta maka sai ta ja maka aiki ko wata sai ta maka kaza to sabon allah ma da ake ganin shi ke da daɗi shi kan shi an ce ma sai an yi haƙuri barantana to biyayya ga allah shi sa haƙuri kala uku ne asabru ala ta'atillah wasabru anil ma'asi bi tarkiha wasabru ala aqdarillah haƙuri a wajen bautar allah haƙuri a wajen kamewa daga sabon Allah haƙuri akan kuma jarabtawa da Allah zai mi zai rika ɗoro ma mutum shi sa Allah ya ce ya ayyuhan ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun mace innama yuwaffa sabiruna ajruhum bighairi hisab wannan shine kenan inna Allaha ma'as sabirin Allah yana tare da masu haƙuri mu kasance masu haƙuri ai daga cikin masu hikima yake cewa والصبر نجعله رفيق دروبنا فهو الدواء لعلة الأزمان مسنيا حقوري يكسنce muna jagora shine maganin duk wata cuta ta duniya Allah ka kara muna hakuri malam yace haddathana musaddad haddathana abdullah ibn dauda هاء وحدثنا عبد الملك بن حبيب أبو مروان حدثنا ابن المبارك وهذا حديثه عن بشير بن سلمان عن سيار أبي حمزة عن طارق عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزال الله إلى الأمين جاء الله سكارة تبت أجريشياتي من أصابته فاقة دون هوتارا تساميسا أنسان هوتارا to mun yi bayanin shi a baya ko faqatul fatara ana gan da kyau ko mutum yayi talauci kamar kusun masallaci kenan man asabatu faqatun duk wanda fatara ta kama shi fa anzalaha bin nas sai ya dora ta akan mutane lam tusadda faqatuhu to ba za a toshe masa wannan fatarar ba ba za a kore masa wannan talaucin ba wa man anzalaha billahi amma duk wanda ya sauke hotarar ga Allah ma'ana ya nemi agaji ga Allah na hotarar aw shakallahu lahu bil gina to yana kusa Allah ya sabko masa da wadata imma bi mautin ajilin aw ginan ajilin ko Allah ya gaugawan dokar rayuwarsa ya rabu da talaucin ya tayyar bar talaucin ko tunda shi dama ɗaya cikin biyu ne in kana talauci ko ka tayi ka bar talaucin ko talaucin ya tayyar barka to shine sai sai manzo Allah ya ce ko Allah ya tahiyar mishi ya tahiyar da shi ta hanyar ya ɗauki rayuwarsa da gauga ya bar talaucin ko kuma ya gaugoto masa da wadata wadda za ta korar talaucin kina wannan hadisin Allah ya kai makwara a wajen faɗakar da mu akan mu dogara da mu dogara ga Allah kada mu rika roko manzo Allah ya ce duk wanda talauci ya kama sa sai ya rika duban mutane su ne za su taimaka masa akan wannan talaucin to Allah zai bar shi da mutanen mutanen ko sun yi su wadatar da shi su tuwata da shi ba ana gan da kyau ko wa ma yumsik fala mursila lahu in ba'di abinda Allah ya hana babu wanda yake turo maka shi ma yaftahu Allah min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di haka kuma sai manzo Allah yace duk wanda hatara talauci ya same sa sai ya nemi taimakon Allah maimakon taimakon mutane to Allah yana kusa ga ya wadatar da shi in ba ta hanyar ya raba shi da talaucin ko kuma me yake da suna shi ya sai ya bar talaucin sai sa wani mai hikima yake cewa la tarkananna li makhluqin wa kun abada mimman tawakkala fi dunya ala Allah wa la tamil li siwahu ma hayita faman yarju siwa Allah hawin habluhu wahi mun kawo shi a kwanakin baya kada ka dogara da kowa kada ka dogara da duk wanda yake halitta ne ka dogara ga mahalicci wanda ya dogara ga wata halitta ba mahalicci ba to kamar ya dogara ga tsohon tsawo ne da tsohuwar yaggiya ce yana jinginawa sai ta cire fadi malam yace haddathana qutayba ibn sa'id haddathana al-layth ibn sa'd عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سودة عن بكر بن سوادة عن مسلم بن مخي عن ابن الفراسي أن الفراسي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم الفراسي يا جماعة منزل الله صلى الله عليه وسلم أسأل يا رسول الله شيء إنا إن يروقوا يا مأيكين الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما الله ce masa la a'a wa in kunta sa'ilan in kuma ta kama dole sai kai roko la budda ba makawa fas'alis salihin to ka roki mutanen kirki su mutanen kirki in ka roke su asirin ka zero amma mutunan banza bai baka ba kuma ya rika zuwa yana aiwa na maroki ne kun mutuncin mutuncin ka sai ya zube gare shi mutunan kirki dan ka roƙe sa mutuncin ka bai zubewa a wajensa amma mutunan banza in ka roƙe sa mutuncin ka zai zube a wurin shi ko ya baka ko ana gane da kyau ko to wannan shine kenan na mm aha a eh kamar wancan ko mm mm eh wajen shine to wannan shine kenan Allah ya muna rahama حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا الليث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن ابن الساعد قال استعملني عمر رضي الله عنه على الصدقة umar ya sanya ni a wajen ai amso zakka falamma faraghtu minha lokacin da na kare daga amsar zakkar wa addaituha ilaihi na bashi na kawo mishi wannan zakkar amarani amarali bi umalati ya umurci ni da abani biya na aikin da nayi shine umala fa qultu innama amiltu lillahi wa ajri ala Allah sai nace a'a aini aikin da na yi na karɓo zakka don Allah na yi sakamako na yana wajen Allah don haka biyan a bar shi ƙwala sai ce huzma ƙwa'afita karɓi abin da aka baka fa inni kada amiltu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam domin ni na yi aiki a zamanin ma'aikin Allah fa ammalani sai ya bani kuɗin aikin da na yi fa qultu mithla qawlika sai na faɗi irin abin da ka faɗa فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زو الله يتي مني إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأله إذا أكباك وني أبو باتارد كارو كابا فكل وتصدق توك كرباك تيكي صدقة أنا قاين جوكو ينا أمشي بتبركو وابا يجي أما غنا أمشي بتبركو وابا kun ga daɗin musulunci ko ya ce kakka roƙa amma in aka roƙa aka baka baka roƙa ba ka karɓa ana gan da shako idan ba zan roƙi kowa ba amma duk wanda ya bani kuma zan karɓa sai in dai na san da da walakin goro a miya kyautar da aka mini ko wannan shine kenan ma'ana kamar misali irin masu bada kyauta ta neman cin hanci a wannan ba hadisi ba ne ko hadisi ne maudu'i ne a cewa la yuridul khaira illa shaitan ba mai yi da alkhairi sai shaitan a'a akwai lokacin da ana mai da alkhairi idan ka ji tsoron wata fitina ta biyo bayan wannan alkhairi ana gane da kyau ko domin akwai lokacin da mutum zai yi maka kyauta amma akwai wata manufa da yake so ana gane da kyau ko wannan shine kawai misali wasu 'yan siyasa sun ga wani hamshakin malami a ita tura mishi da kyauta me ake so malamin ya yi yabo a kan mimbari a wani ai mutunan kirki ne shikenan duk masu son malamin su yi su kaɗa mishi in baka taba gan shi ba akan mimbari ya ta jin haushi shi malamin nan ha mayaudari ne ya karbi kudin mu kun bai taba yaba mu ba akan mimbarin shi to kaga masu gudun wannan shi yasa su ba su karba ana gane da kyau ko ba inda ake wannan kamar Nigeria mu nan Niger Allah ya jarabce mu mu ko irin yan siyasa na ma baka samu masu neman kusanci ga malumai amma su ce yan siyasa suna neman kusanci ga suna neman kusanci ga malamai sosai su namunan neman kusanci su ga mawaka ne kawai su kuma can taba kiɗi taba karatu ake yi su kuma nan kiɗin kawai ake taba yana zuwa ku? a yi suna karantarwa kuma su ce a irin yauwa jazakumullahu khairan kana da gaskiya ya ce mu a nan ba a saba da irin wannan ba malami ya zo ya tara mutane ana wa'azi duk sati sati shi yasa to su kuma dama abin da ke yin su ba wai malamin bane ke yin su mi mutanen da ke zuwa ala gan da ke ku wannan yake ana zuwa kuma tabbata ana zuwa dan mun san da nan wani wani lokaci karatu sai mun barin shi ga masallaci dole sai mun koma can waje da yardan Allah ana zuwa wannan shine kenan wannan shine kenan kamar misali wancan masallaci ne da muka bari lokacin da muka fara karatu ɗan tsirarun mutane ne cikin nan wanda zan cewa mun fara karatu tun warko da su akwai Hassan da Husaini suna daga cikin sunan mun yi sifat salata da su mun yi umratul ahkam da su mun yi bulugul maram da su sunan abi dawud ma da su Allah dawamar da su cikin tsohi tsohin da ga wani can shi ma dan boko yanzu ya sauko daga boko ya da Abubakar ana ga da ke ko da sauransu to sauran kuma sabi sabi ne akwai wanda matsakaita ne akwai kuma wanda sun jima to kun ga abin kenan karuwa yake yi shi dama daɗin dawama akan abu kenan lokacin da muka fara mutane ɗan kaɗan ne amma yanzu gashi alhamdulillah shi dama ko me kake kaka kalle yawan mutanen da suke banka kai dai ka kalle abin da kake so ka me kake so ka isa kuma shi yawan mutane ba shi ke nuna abin yana karbuwa ba ko bai karbuwa abin da ake faɗi shi ke nuna haka Allah ƙara mana ikhlasi malam yace حدثنا عبد الله بن مسلمة an malikin an nafi'in an abdullahi ibn umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa ala al-minbar manzo Allah ya ce yana akan minbari wa huwa yadhkuru sadaqata yana ambata kyauta yana ambata sadaka wa ta'affuf minha da kuma kamewa daga neman taimako wal mas'ala da kuma roƙon mutane su ma wani abu daga cikin abin da yace al yadul uliya hannu wanda yake sama khairun min al yadi sufla shi alkhairi da hannun da yake ƙasa wal yadul uliya hannu kuma na sama al munfiqa shine mai bayarwa wasufla na ƙasa as-sa'ila shine mai karba ana gan da kyau ko qala abu daud ikhtulifa ala ayyuba an-nafi'in fi hadha al-hadith an samu sabani game da ayyub an ya rawaito daga nafi ya rawaito wannan hadisin daga nafi qala abdul waris al-yad al-ulya al-muta'affifa a riwayarsa shi hannu na sama shine mai kamewa daga roko wa qala aktharuhum an hammad ibn zaid an ayyuba al-yad al-ulya al-munfiqa وقال واحد عن حماد المتعففة أنا قال لك يقول سيدي متعففة شاذني magana mafi inganci alyadul uliya shine mai bayarwa kenan ko da yaushe hannu na sama shine mafi alkhairi akan nabi akan na ƙasa ko da ko a ce an juye kun sa akwai wasu masu dubara ko ba su yarda su su yi hakan ga dan wai kada su kasance kada wannan hadisin ya hausu in za su karba sai su yi hakan ga ana gane da kyau ko ko kuma su ce a miko sannan sai ya amsa sai a miko kenan shi a ƙasa shi kuma mai karban yami sai ya dora sama duk dai ba a tsira ba domin ba wai san baki ake lura a bayar wacce ake lura in dai kai ke bada to ko kai ne hannunka ke ƙasa to kai ne sama حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبيدة بن حميد التيمي حدثني أبو, الزو أبو الزعراء عن أبي الأحوص عن أبيه, عن أبيه مالك بن نضلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي كنغا wannan sunan na malik da abdulmalik duka ana iya cewa malik abdulmalik ana gan da kyau ko domin shi al-malik shine sarki malik shi kuma shine wanda ake ake mulka kenan babu lahi dan ka sama dan ka suna malik ana gan da kyau ko kenan ma'ana wanda Allah yake mulki shine malik shi kuma abdul malik bawan mai mulki kenan do ana nan ko kenan babu lahi ka sama suna malik sai dai malik ne ba a sawa domin malik shine sunan Allah ana gan da kyau wannan shi ne kenan kini shi ce za ka samu akwai sahabbai masu suna malik tabi'ai masu suna malik manyan malamai masu suna mi masu suna malik ni suna na abdul malik ne amma ina da niyyar in sa ma dana malik ana gan da ke ko wanda shi ne kenan na'am eh malik abdul malik kaji sunan ma ya daɗi ya yi ko ko kuma in mutum ya samu 'yan tawaye yana isa musu haka malik abdul malik yana isa musu haka na eh nasa cikin kamus insha Allah ku rubuta ku aje littafi zai hito insha Allah akan su akan sabin sunaye akan sunaye sunan 'yan tawaye na maza zalla sunan 'yan tawaye mata zalla sunan 'yan tawaye mace da namiji wake da shinkafa sunan maza sunan mata insha Allah حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبيدة بن حميد التيمي حدثني أبو الزعراء عن أبي الأحوص عن أبيه مالك مالك بن نضلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي ثلاثة حناي كلا أكني فيد الله العليا حن الله شيني ما في سما شيني ما في دوكاكا شيني نهركو wa yadul mu'ti allati taliha hannun mai bayarwa shine mai bima na Allah wa yadus sa'ili as-sufla hannun mai roko kuma shine shine shine dan baya shine shine shine na ƙasa fa a'til fadla ka bayar da abin da ya maka saura wala ta'jiz an nafsika kada ka kasa yi ma kanka amfani ma'ana kada ka kasa yi ma kanka sadaka ana gan da kyau ko ma'anar wannan hadisin shine hannun Allah shine mafi daukaka mai yi masa shine mai bayarwa to duk wanda ba wannan ba to su su su kasa suke ana gane da kyau ko sannan sai manzo Allah ya ce ka bayar da saura shine al-fadl abinda ake ma al-fadl shine misali abinci loma uku tana isar ka to kuma sai aka sako maka mara mara uku ta ishe ka sai aka sako maka mara biyar to mara biyun su ne alfadl su ne saura ana gan da ke ku to ka yi kyauta da shi tun kamin ka taba shi tun kamin ka lalata shi ana gan da ke ku shine manzo Allah ya ce kada ka kasa yi ma kanka alkhairi domin abin da ka ciyar shine me shine naka shine naka wanda daga cikin masu hikima yake cewa المال عندك مخزون لوارثه ما المال ما لك إلا يوم تنفقه su ita dukiya a wajenka kaman kana aje ma magada ne ba ta zamantowa ta ka sayar da kai sadaka da ita shi yasa wata rana manzo Allah ya yanke sani ya yanke tumkiya a gidansa ko rago sai ya bar matan shi akan su yi sadaka a rarraba yanzu yana dawowa sai ce me yayi saura sai suka ce a kafa ta yi saura duka kafa kawai ta yi saura duk an yi kyauta da sauran sai manzo Allah ya ce musu a'a ce dai babu abin da yanzu abba namu ba sai kafar ba sa kun gane da kyau ba aka ce mi an namu yanzu kace ai kafa kafa kawai ita an samu suke a'a sai dai wanda aka bayar shine namu yanzu wannan wanda zamu ci ba namu bane na kashi ne na ƙasa ne da mun ci mun zub da agata shi kenan amma shi wanda muka bada sadaka shi ne zai isko ma'aina a can lahira ana gani da kyau ko shi sa akwai wani hadisi ke cewa ayyukum malu warithihi ahabba ilaihi min mali waye daga cikin ku yafi son dukiyar magajinsa akan dukiyarsa sai sabai suka ce ai kowanne daga cikin mu yafi son nashi da na wani ai da na wani kwammana ka ko da nasu kwammana mu in shi 'yan magana to sai manzo Allah ya ce maluka ma anfaqta wa malu ghayrika ma tarakta au kama qala sallallahu alaihi wasallam dukiyar ka ita ce wadda ka bayar ana gane da kyau ko ita ce wadda ka bayar kai sadaka kana rayi amma wadda ka bari bayan ka mutu ta wani ce ana gane da kyau ko Allah ka ba mu ikon ciyarwa da gabatar ma kawunan mu alkhairi kafin mu tai kinan dai wannan hadisi yana nuna muna hannu mai bada kyauta baya lalacewa in ji an karin magana babu sadakati ala bani hashim babu bayani akan sadaka ga banu hashim su ake cewa banu hashim su ne dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam حدثنا محمد بن كثير أخبرنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي رافع عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة فزعل يا تور ونمتم أكن يجي يكرب زكاة من بني مخزوم أوجم متانا بنو مخزوم فقال لأبي رافع سيتما أبو رافع اصحبني كركيني فإنك تصب منها domin kai ma fa innaka tusibu minha domin kai ma zaka samu wani abu daga gare ta ma'ana ka biyo ni mu je karbar zakar domin in za a biya har kai ma za a baka wani abu qala sai ce hatta ati annabi sallallahu alaihi wa sallam fa as'alahu a a hatta na zo wajen manzon Allah na tambayi sa na nemi izinin sa fa atahu fa sa'alahu fa qala maula alqaumi min anfusihim maulan mutane daga cikinsu ne wa inna la tahillu lana sadaka mu kuma banu hashim sadaka ba ta halatta a kanmu ana gane da kyau ko ma'anar wannan hadisin shine akwai ɗaya daga cikin sahabbai da ake ma abu rafi abu rafi ɗaya ne daga cikin bayan manzon Allah sallam da ya yantar sai suka ƙi tahiya suka tsaya tare da manzon Allah suna masa hidima to shine manzo Allah ya tura wani sahabi karbar zakka sai ya ce abu rafi ya rake sa domin shi ma zai samu wani kaso na zakar na ya amso sai ya zo ya nemi izinin manzo Allah sai manzo Allah ya ce ai ko ka tahi zakar ko da an baka baya halatta ka ce domin mu banu hashim zakka ba ta halatta a gare mu kai kuma maulanmu ne bawanmu ne bawan mutane kuma daga cikinsu ne kinan kamar yadda mu ba zakka ba ta halatta gare mu to kai ma bawan mu zakka ba ta ne ba ta halatta a gare ka at-tabi'u tabi'un حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم المعنى قال حدثنا حماد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمر بالتمرة العائرة أنس يتي من الله kana ya murru bi tamratil a'irati ay as-saqita manzo Allah ya kasance yana biyawa ga wani dan dabino da yake a ƙasa an yadda shi ya faɗi fama yamna'uhu min akhdhiha babu abin da ke hana shi ga ya dauki dan dabinon nan ya ci illa makhafata an takuna sadaka sai dai dan tsoron kada ya kasance zakkaci حدثنا نصر بن علي أخبرنا أبي عن خالد بن قيس an qatada an anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wajada tamratan manzo Allah ya samu wani dabino a ƙasa fa qala sai ce laula anni akhafu an takuna sadaqatan la akaltuha ba dan ina tsoron wannan dan dabinon sadaka bane da na doke sa na ci qala abu dawud rawahu hisham an qatada hakana Allahu akbar manzo Allah akwai kankan da kai manzo Allah ne ne yana wuce sai biya sai go dan dabino a ƙasa sai ce kai wannan dan dabino inda ba nan tsoronka a zo na zakka ba ne ko na sadaka domin da zakka da sadaka da ba su halitta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da iyallansa da na dauki dan dabino na canye ana gane da kyau ko to a wannan hadisin yana nuna muna ittiqa'u shubuhat ma'ana ana so mutum ya rika nisantar abunda yake shubuha abinda ake ce ma shubha shine abinda baka san takamammai halaccin sa da ni ba da haramcin sa wanzu Allah yace faman ittaka shubuhati faqad istabra li dinihi wa irdihi kina in in baka san abu ba halal ne ko haramun to shi ake ce ma shubha to abinda yake alkhairi kai ne ka nisance sa ka'ida suke cewa idza ishtama al halal wal haramu gulliba janib al harami idan da halal da haram suka hadu to ana ana ana rinjaye da bangaren haram domin ita halal ai ba dole bace ka shigo amma ita kuma haramu fa dole ne ka mi ka ni ka barta ana gane da ke ko to wannan mu kasance haka duk abin da baka san tabbacin halaccin sa ba kada kai saurin yi ka bari haka samu mi haka samu tabbaci in kai haka to za ku kubutar da addinin ka in ba haka ba ko za ka yi ta fadawa ta lallabiya a cikin sabon Allah Allah ya kare mu kuma wannan shi ake ce ma alwara'u shi ake ce ma tsantsini tsantsini mala yace haddathana muhammad ibn ubayd al-muharibi haddathana muhammad ibn fudayl an al-a'mash an habib an habib ibn abi thabit an qurayb mawla ibn abbas an ibn abbas qala بعثني أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في إبل ما أي فينا يا توراني wajen ma'aikin Allah fi ibilin a ataha iyahu min sadaka dangane da wasu raƙumma da manzo Allah ya bashi na sadaka ma'ana na zakka حدثنا محمد بن الألاء ومحمد بن أبي شيبة قال حدثنا محمد هو ابن أبي عبيدة عن أبيه عن الأعمش عن سالم عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس نحوه زاد أبي يبدلها له ma'aikina yana neman da manzo Allah ya canza mishi wannan raƙumman da ya bashi malamai suka ce wannan hadisin ya zo ne kamin a haramta ma dangin manzo Allah cin zakka nan ibnu abbas ne aka aka bashi raƙumma na kyautar zakka ana gani da kyau ko to shine malamai suka ce wannan kyautar an mishi ita ne kamin zakata haramta ga iyalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a takeice dai abinda wannan hadisi ke karantar da mu dangin manzo Allah baya halatta gare su cin zakka da cin sadaka dalili kuma li annaha min awsakhin nas domin ita zakka da sadaka daudar mutane ce ana gane da kyau ko amma hadiya kyauta manzo Allah yana ci to ga wani hadisi ne wanda zai bambanta mana tsakanin zakka da mi da kyauta ko sadaka da kyauta suna da bambanci namawa na sadaka namawa na kyauta me bambanci babul faqiri yuhdi lil ghina min as-sadaqa babu mai bayani akan talaka da zai yi kyauta ga mawadaci daga sadaka ko kuma daga zakka duka suna shiga a ciki حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم من ظن الله أنزو مسد نام قال سيتي ما هذا مي ونا قالوا شيء تصدق به على بريرة أنا ديتي ما هذا بين مي ونا بقى أما أنا yana nuhin a ina wannan aka samo shi ɗabi'ar manzo Allah ce ya aka kawo mishi abinci gidan shi in dai ba shi ya kawo abincin ba kamin sai ya tambaya daga ina abincin yake ba sa kuna gane da kyau ba to kuma haka ake so kada ka zo matarka kawai ka ga kai ka bar 150 kudin kayan miya kuma an zo an shirga maka kiyi cikin miya kana jin lemi lemi kai ka san 150 ba da jan kiyi ana gane ko tana sai 150 ba da jan kiyi sai inda na Allah ya isa a kiyin Allah ya isa wannan 150 kana samu amma dai kiyi na sa ga miya albarka 150 daga 300 ne zuwa sama wannan shine kenan to an ka maka kiyi cikin miya kada kawai ka fara halam halam kana ci a'a wannan daga ina ana gane da ko ka bigi cikin ta kaji daga ina ta samu shi malam ya ce ƙalu shai'un sai suka ce ƙalu shai'un tusiddika bihi ala barira wani abu ne aka ma barira sadakarsa faƙala sai manzo Allah ya ce to huwa laha sadaqatun ita gare ta sadaka ne walana hadiyatun amma mu gare mu kyauta ce ta yi muna ba san kuna gane da kyau ba ita barira maula ce ta Aisha ba maular manzon ba baiwar manzon Allah bace inda baiwar manzon Allah ce da baya halatta ta karbi sadakar ma ita to amma da ke baiwar Aisha ce su kuma su Aisha ba sa daga cikin wanda sadaka ba ta halatta a kansu ana gane ki ba sa daga cikin Banu Hashim to kenan wannan hadisin yana bambanta mana tsakanin kyauta da sadaka malamai suka ce kyauta ma yuhda ma yuqaddam takarruban ila an-nasi ko kuma ila ila ar-rajuli مع طلب مع طلب الثواب عند الله والصدقة ما يق ما يهدى كما يقدم تقربا إلى الله تعالى فقط abin da ake ce ma sadaka shine abin da zaka bayar ba dan komai ba kawai kai din neman lada zaka bayar da shi ita kuma kyauta zaka bayar ne dan neman lada ne amma kuma da neman kusanci ga mutunan da zaka ba dan neman soyayyar mutunan ko dan neman kyautata alakar ka da wa da mutunan wannan kun ba laifi bane domin niyya kala biyu ce su ake cewa al-maqasid al-asliya da kuma al-maqasid al-far'iyya ana gane da kyau ko ake cewa yughtafaru fil maqasid al-asliya ma la yughtafaru fil maqasid at-tabi'iyya ko far'iyya manuwa ta asali ita da an rasa ta to ba a kallon sauran amma an samu manufa ta asali to babu liyi a samu na ƙasa ƙasa bil misali yattadhihu al maqal aure asali dan wa ake yin sa a dan Allah ake yin aure ko amma tare da wannan kuma kana so in kai auren ka samu me ka samu ƴaƴa zuriya kuma ka samu biyan buƙatar ka kuma ka samu kwanciyar hankali kuma ka samu mai dafa maka abinci ko ba haka ba ka samu mai ɗebe maka kewa kuma ka samu arziki ma ta hanyar auren to wannan abubuwan da kake so zai lalata niyya ta farko ba zai lalata ba domin anniyyar asliya al-maqsadul asli huwa annaka tazawwajta li wajhi Allah ta'ala ana gane da ke ko to wayannan niyoyin kasa kasan su ake cewa al-maqasidu al-far'iyya ko al-maqasidu at-tabi'iyya wannan ababi ne na ilmul maqasid wanda madda ce mai zaman kanta a jami'a da muka yi karatu littafi ne babba wanda za a karatu wanda daga cikin littafai masu wahala a jami'a to a takaice kenan ita kyauta ana bayarwa asali dan Allah amma dan neman me dan neman kusanci misali mai gidanka idan ka bashi wani abu ba sadaka ka mishi ba dan ya kai karhin sadaka ko a amma me ka mishi kyauta ka mishi kun ga ai manzo Allah ya kai karhin wannan naman da za da aka kawo amma ita barira ta kawo musu dan me dan kyauta dan ta ƙara samun kusanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matan shi ba san kuna gane da kyau ba wannan shine kenan tunda shine kenan amin ya rabbal alamin mhm sallam iyalin su ba su shiga ciki eh ai mun ina ji baka baka faɗa ka bane mun yi bayani akan iyalin shi su Aisha ba sa ciki iyalin manzo Allah ba sa ciki su Aisha su Hafsa su duk ba sa ciki Banu Hashim su ne alu abbas alu aqil da sauransu dai ana ganin su ne banu hashi mana wanda suka musulunta a cikin dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cikin banu hashi su ne wannan shi ne kenan ha sai ayyan suna shiga ciki ayyan suna shiga ciki ana ganin da kyau ko yanzu misali banul muttalib banul muttalib suna ciki ana ganin da kyau ko sannan kuma banul abbas suna ciki kenan su abdullahi dan abbas suna ciki da shi ma duka zuriyar da za ta biyo ta kasan suna ciki har yanzu akwai su kasar saudiya ba kasar saudiya ma kawai daga cikin kasashen larabawan da suka yi hijira akwai su wanda ba su karban zakka ba su karban sadaka shine ai da ake samun masu ƙaryan sharifai su ake kema sharifai sufaye su suke kema sharifai ai kaji a dariƙa zaka ji an ce su a ce sharifi ne suna nufin ma'ana wani dan dangin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam to shine malami yake cewa inda inda zaka ga inda zaka gane ƙaryar sharifi ƙarya ce ko gaskiya ce ka kai ka zo da sadaka ka ce sharifi ga sadaka ko ga zakka na hudda inda yake to subhanallah a sa mishi fatiya to wannan maroki ne ba sharifi bane wani ya ka zakka a sa mishi fatiya a'a ta an ba mutum zakka samu ne ka bashi ko da ya karba ya ba wani ba a ba a yi ko da ka karba ka ba wanne ba a yi tunda in ka karba kaman yanzu in ka ba wani kaman kai ne ka bashi ba mi ba ba wancan kin asali ya bashi ba wannan shine kenan in dai ka hudda dai da sunan zakka ba dole in ka in ka ba mu ai shi zakka ana so in zaka gai in zaka bara ta ka gaya mutum zakka ce ka bashi eh kamar yadda muka gai mun ka kaida muka ce al aslu fi sadaqati ikhfa'uha wa fi zakati i'lanuha ana ganin ita zakka bayyana ta ake yi amma sadaka ita kuma an yi so a me an yi so a boye ta sai inda maslaha gobe huduban mu akan wannan ne insha Allah a masallaci huduban mu akan wannan za ta kasance akhta'un nasi fi sadaqa na wata kisa go to yayi to bari mu je gaba tunda an yi an yi surutu da yawa babu man tasaddaqa bi sadaqatin thumma warithaha kun ji wani juyin juya hali mutum ne ya sadaka kuma ya gadi wannan sadakar ka yi sadakan mota kuma an zo rabon gado motar ta komo wajenka ya halatta haddasana ahmad ibn abdullahi ibn yunus haddasana zuhairun haddasana abdullahi ibn ata'in an abdullahi ibn buraida an abihi buraidata أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت وتما تتازو وجمع أيكن الله سيتشي كنت تصدقت على أمي بوليدة ناي صدقة دا جمع أيهياتا أكن وتبيوة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة سيما أيهيتاوا ترسو تبروا النبيور دنيمة كوتا qala sai ce qad wajaba ajruki ladarki ta kyautar da kika ta tabbata wa raja'at ilayki fil mirasi kuma ta komo a gare ki a cikin gado yanda abin yake shine wata iya ce ta mama aihiyarta kyautar baiwa to sai ma aihiyar ta rasu yanzu da aka raba gado kuma baiwar sai ta shiga a cikin gadon ta shine ta zo tambayar manzo Allah to kaka ne kyautar da na yi ta komo a cikin gado na sai manzo Allah ke sadaka ki ta tabbata kuma gadon ki ya tabbata ana gane da ke ko wannan shine kenan kasa dadi sama dadi kenan ko babun fi huquqil mali babu dangane da haƙoƙin dukiya حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن أبي النجودي عن شقيق عن عبد الله قال كنا نعد الماعون على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر mun kasance muna kilga alma'una daga cikin alma'una aro na so da kuma meke da suna tukunya ai kun san alma'un ko wa yamna'unal ma'un Allah ya zargi mutanen da suke hana kayan aro to daga cikin kayan aro shine so daga cikin kayan aro tukunya abinda ake cewa kayan aro shine abinda a al'adance aka saba ana ba mutane aron su to baya halatta mutun ya hana aron su in ka hana aron su kai laifi sai in ya kasance ka san da in ka bada za a lalato maka abu to wannan lokacin la darara wala dirar zamu gani akwai wasu abubuwa da suke cikin kayan aro wanda zamu gani a hadisi nan gaba حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه باب ونما أبوتي كنز باب ونما أبوتي دوكيا دزيك هد الهكنتا إلا جعله الله يوم القيامة يحمى عليها في نار جهنم face sai Allah ya sanya wannan dukiyar wuta an kunna ta a matsayin wuta ranar alkiyama ana ganda shi ko a rika kona shi a cikinta fatukuwa biha jabhatuhu wa jambuhu sai a rika dasa mishi wannan dukiyar kenan yuhma shine za a yuqadu alaiha fi nari jahannam ma'ana za a kunna wannan dukiyar a kunna mata wuta dukiyar in aka kunna ma dukiyar wuta fatukuwa biha jabhatuhu sai a rika dasa masa wannan dukiyar da zahin wutar gami ga goshinsa an ka goshi ne domin shine abu mafi tsada a cikin jikin mutum in aka dasa ga goshi sai ya kai ga bubuwa kwakwalwar mutum tana mi tana tahasa wajen buhu da kuma gehensa wa zaharuhu da kuma bayansa ana rika dasa masa wannan dukiyar ana rika dasa masa wannan dukiyar hatta yaqdi Allah ta'ala baina ibadihi har sai Allah ya yi hukunci tsakanin bayunsa ana gane ko fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanatin mimma ta'udun a wani yini wanda tsawonsa ini guda ne amma tsawonsa kamar shekara dubu ne na duniya kenan ita wannan azabar da za a ba mutum kamin ya kai ga masabkinsa ne na wuta ko aljanna ana gane da ke ko cikin kabari da kuma lokacin da aka tashi tashin kiyama kamin a yi hisabi dukiyan nan za a narke ta a maida ta wuta a yi ta ɗallasa ma mutum ita ga jikinsa yana ihu sane ce wa ma min sahibi ghanamin la yu'addi haqqaha kuma babu wani mai dabbobi kananan dabbobi ko a summa yura sabiluhu imma ila aljannati wa imma ila an-nar bayan wannan sai a nuna masa masabkinsa imma zuwa wuta ko zuwa ina ko zuwa aljanna domin ta kan iwa amma mutum azabar kabari kuma da ƙarshe zo ya shiga ina aljanna ana gani da kyau ko kinan azabar kabari daban masabkin mutum na duniya na lahira daban tana yiwa a maka azabar kabari ka tashi kuma a ƙarshe a yi hukunci ka shiga ina ka shiga aljanna wannan shi ne kenan shi yasa za ka ga mutunan kirki ya nabin shi bashi in ya mutu za a mishi azaba dalilin wannan bashin duk da kuma mutumin kirki hatta shahidi ma wanda ya mutu a fagen yaki za a mishi azaba dan saboda bashin da ake bai shi da ya mutu bashi bala'i ne jama'a Allah ka taimake mu akan biyan basu sukan mu malam yace wa ma min sahibi ghanamin la yu'addi haqqaha babu wani ma'abuci kananan dabbobi da baya hudda haƙƙin su illa ja'at yawmal qiyamati face sai sun zo wannan dabbobin ranar alkiyama au fara makanat da yawan abin da suka suke anan au faru adadan wa izmatan ma'ana dabbobin za a ƙara musu yawa kuma a ƙara musu girma ana gane da kyau ko fa fayubtahu laha biqa'in sai a jeho shine fayubtahu ay fayulqa sai a jeho wannan duwatsun biqa'in a wani rami karkarin rami wanda yake mai hwadi fatathaluhu biquruniha sai su rika me yake da suna tunnarsa ana gane shi ko su rika tunnar shi da kahonansu wa tata'uhu bi azlafiha kuma su rika tattaka shi da kahotansu laysa fiha aqsa'u kuma a cikin wannan dabbobin babu aqsa'u ay multawiyatul qurun ita ce aqsa'u dabbar da kahoninta suka yi baya kun san akwai dabbar da kahoninta baya suke wanda ita tunne ka da wanda bata da kaho da wanda take da da wanda bata da kaho da ita duk dai suke kahoninta ba sa cutar da mutum dan sun yi mi dan sun yi baya to cikin dabbobin da za a sa su ta taka mutum suna tunna shi babu wanda take da kahoni wanda suka yi baya wala jalha'u haka kuma babu wanda bata da kahoni ana gan da ke ku ma'ana dabbobin duka masu kahoni ne kuma masu kahoni tsaye kullama madat ukraha duk lokacin da wata ta wuce ruddat alaihi ulaha ma'ana duk lokacin da na farko suka wuce na ƙarshe suka wuce sai a maido da na farko ma'ana suna kai kawo akan mutum suna tattaka suna tuttunne shi hatta yuhkama baina hatta yahkama hatta hatta yahkuma Allah baina ibadihi har sai Allah ya hukunci a tsakanin bayinsa في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وما من صاحب إبل كما باب وانديكي ما أبو تيرا كما لا يؤدي حقها دبايا هد حق ذكرسو إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت فاتي سيسوزورا تاشا القيامة دما في يوم يندسكي دكما في جرمان يندسكي فيبتخ لها بقاء karkarin sai a jefa su a cikin wani rami wanda yake mai hwaɗi fatata'uhu bi akhfafiha sai su rika wannan raƙon su rika tattaka shi da ƙawahunsu kullama madat alaihi ukhraha ruddat alaihi ulaha duk lokacin da na ƙarshe suka suka wuce na harko kuma za su komo akan shi ma'ana suna kai kawo akan shi hatta yahkum Allahu ta'ala baina ibadihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanata mimma ta'uduna thumma yara sabiluhu imma ila aljannati wa imma ila an-nari kun ga azabar wanda baya hudda haƙƙin dukiya ana gane da kyau ko in aka ce haƙƙin dukiya kuma ba zaka ita bace kawai ana gan da ke ko domin anan kun ga hukukul mali aka ce haƙoƙi na mi na dukiya to za mu ga sauran haƙoƙi zakka tana daga cikin haƙin dukiya حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا ابن أبي فديك عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال في قصة الإبل بعد قوله لا يؤدي حقها قال ومن حقها حلبها يوم وردها yana daga cikin haƙƙin dabbobi raƙumma a rika tatsar su ana gan da ku ranar da za su tafiya kiwo ana wannan yana kula da inda musulunci ya kula da hatta da haƙƙin dabbobi misali saniya in tana da nono in ba a tace nonon ba in tana tahiya wahala take sha to shi sai aka ce daga cikin haƙƙin dabbobi irin su saniya irin su raƙumma kamin su je wajen kiwo ami a tatse wannan nonon dan ya rage musu nauyi in ba haka ba za su tahiya cikin wahala domin nonon karuwa yake yi to kenan kun ga wannan ana nuna dai daga cikin haƙƙin dabbobi kada ami kada a cuta musu cuta ma dabbobi cin haƙƙin su ne حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن قتادة عن عن أبي عمر الغداني عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهو هذه القصة فقال فقال له يعني لأبي هريرة فما حق الإبل منين حق الراقم قال تعطي الكريمة haƙƙin raƙon ma shine ka ba da alkarima ma'ana mai tsada in aka zo hidda zakka ka ba da mai tsada kada ka ba da marar daraja wa tamnahu al-ghazira sannan kuma ka riƙa kyautar nononta shine wa tamnahul ghazira wa tufqiru az-zahra kuma ka riƙa ba da aronta dan a hau ma'ana mutane na da buƙatar hawa sai ka mi sai ka ba su aron dabba ka su hau ko kuma kana tahiya akan hanya kaga mutum yana tahiya ga ƙasa wannan bai shahi ma dabba ba hatta abun hawa kake da moto ne gare ka ko mota ce gare ka ga wani bawan Allah yana ta shan wahala kun baka tsoron ya cutar da kai to yana daga abin da ya dace daga cikin haƙƙin motar nan ka tsaya ka ne ka ɗauke shi sai in ba ya kasance kana tsoron wata cuta to wannan kuma la darara wala dirar wa tatruka al-fahla kuma sannan ka rika ba da aro in mutane sun nema don saboda neman iri ma'ana kusan akwai wanda su mata ke gare su dabbobi ba su da maza suna da raƙumma mata ba su da raƙumma maza to akwai wanda suke neman a ba su aron maza su hada don saboda su samu me su samu iri ko to kada ka hana wannan in an nema ya shahi dukkanin sauran dabbobi shi ma shine wa tutriku al-fahla al-fahla shine bijimi daga cikin raƙumma ko shanu wa tasqil labana kuma ka rika shayar da me yake da suna nono nonon su bambancin shi da tamnahu al-ghazira nan ne nonon ne zaka bayarwa shi kuma tamnahu al-ghazira shine za a iya neman ka ka ara dabba mai nono dan a tatsa to shine wannan bambanci shi wancan nonon ne zaka bada shi kuma wannan taguwa ce zaka bada ami a tatsini a tatsu nonon أنا قانا لكوكو مالك حدثنا يحيى بن خلف حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال قال أبو الزبير سمعت عبيد بن أمير قال قال رجل يا رسول الله ما حق الإبل فذكر نحوه زاد وإعارته وإعارة دلوها دكما بعد أرن دلوها أي ذرعها دكما بعد أرن هنسرتها معنى بعد أرن نوننتا بعد أن تأغوا دان أتاشي نوننتا حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جا من كل جاد من كل جاد عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين manzo Allah yayi umunni min kulli jadi daga cikin dukkanin wanda ya girbe dabinon sa shine jad daga cikin dukkanin wanda ya girbe dabinon sa asharata ausuqin in ya kai ausuki goma min tabnu dabino bi qinwin ya umurce sa da ya kawo rabta guda yu'allaqu fil masjidi aratayi a masallaci lil masakin dan miskinai wannan hadisi mun mun taba fadakarwa a baya akan shi ba na manzo Allah ya umurci sahabbai duk wanda ya girbe dabinonsa ya rika kawo rabata ko da ɗa guda ce ta dabino ya rataye a masallaci don mutane miskinai masu biyawa su rika mi su rika ɗiba suna ci shine muka ba da misali in nan ne wani gaba ɗayan ma dabinon zai kwashe ko kuma anan miskinai aka ce munan in aka aji hatta ma wani alaji ma sai ya biyo sai ya biyo ya ɗiba alhali kun miskinai aka ce a bar ma wanda ba su da mutane goni ya musu yawa ana gane da kyau ko kenan dai in Allah ya taimake ka ka taimaki dan uwanka ko ya Allah ya taimake ka taimaki na gaba gare ka ko ka ko kuma ka taimaki na bayan ka ina tsammani lokaci ya taiko a kare wannan babin ko kuma aka a kare shi hadisi biyu ne kenan to mu kare shi kenan حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي وموسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر هكذا منا تكين بلاغرو تارد ما أيكين ألا إذ جاء رجل على ناقة له kawai sai wani mutum ya zo masa akan wata taguwa faja'ala yusarrifuha yaminan wa shimalan ana gane da ko sai ya rika kada ta dama da hagum فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله من كان عنده من كان عنده فضل ظهر duk wanda ya kasance yana da sauran taguwa wadda ba mai hawanta falya'ud bihi ala man la zahra lah to ya bayar da ita ga wanda baya da wa man kana indahu fadlu zadin wanda yake da sauran guzuri falya'ud bihi ala man la zada la to ya mayar da shi ya bada shi ga wanda baya da guzuri hatta zananna manzon Allah ya ta maimaitawa har sai da muka yi tsammanin annahu la haqqa li ahadin minna fil fadli akan cewa baya halatta ga kowa ya rike saura ana ganin ki ko man har sai da suka yi tsammanin in mutum yana da abun da zai biya masa bukata har ya hau akan bukatarsa to wanda ya hau akan bukatarsa baya halatta ya rike sa kuma misalin da muka bada baya a balagurinka kana da bukatar mai yake da suna jika goma to sai ka hito da jika talatin to jika ashirin kin nan na sama dole ne ka yi mi ka yi kyauta da su ka bada su don sun hau akan bukatarka suka ce sai da suka yi tsammanin ma kai haramun ma ne mutum ya mi ya riki abin da yake ya wuce bukatarsa ana gane da kyau ko a takaice dai nan ba wajibi bane kwadaitarwa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi al'amru linnadabi huna la lil ijab حدثنا حديث نكرشي حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي حدثنا أبي حدثنا غيلان عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية lokacin da wannan ayat ta sabka walladina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda qala kabura dhalika 'ala al-muslimina sai abin yi girma ga musulmai fa qala umar sai umar yace ana ufarriju ankum ni zan yayi muku wannan damuwar fantalaka sai yaje fa qala sai yace ya nabiyallah ya ma'aikin Allah innahu kabura 'ala ashabika hadhihi al-aya wannan ayar fa ta yi tsanani ga sahabbanka na cewa duk wanda ya aje zinariya bai sadaka da ita ba don suna ganin ki ne an fahimci wannan ayar mutum baya halatta ma ya aje wani abu fa qala sai manzo Allah yace inna Allah lam yafridi zakata Allah bai farlanta zaka ba illa li yutayyiba ma baqiya min amwalikum fati sai dan ya tsarkake abun da ya saura na dukiyoyinku wa inna ma farada al mawarisa kuma shi gado an farlanta sa ne litakuna liman ba'dakum dan su kasance ga wanda suke bayan ku fa kabbara umaru sai umar ya kabara Allahu akbar ثم قال له sannan sai ce masa ala ukhbiruka bi khairi ma yaknizul mar'u shin kana so in baka labarin mafi alkhairin arzikin da mutum zai samu a duniya almar'atu salihatu mace ta gari mai wayar samu idza nazara ilaiha sarratu in ya kalle ta in ya kalle ta sai ta tashi farin ciki wa idza amaraha ata'atuhu in ya umurce sa ta yi masa biyayya wa idza ghaba anha hafizatuhu kuma in babu shi nan tana kiyaye sa tana ruha masa asiri wannan hadisin a wannan riwaya ce bai inganta ba amma wannan riwaya ta karshe magana ta karshe ta inganta ana gane da kyau ko wannan shine kenan a takaicen wa masu girma wannan babin abin da yake nuna muna daga cikin haƙƙin dukiya ƙoƙarin taimaka mawa ƙoƙarin taimaka ma mabukata kokarin taimaka ma masu bukata ɗaya daga cikin masu hikima yake cewa wa afdalun nasi ma bainal wara rajulun taqdi ala yadihi linnasi hajatun la tamna anna yadal ma'rufi an ahadin ma dumta muqtadiran fasadu taratu washkur fada'ila sun Allah id ju'ilat ilayka la laka linnasi hajatun yace mafi alkhairi daga cikin mutane shine wanda mutane ke samun biyan bukata ta hanyarsa ya ce in Allah ya baka damar taimaka ma wani kada ka taɓa ƙin taimaka masa domin shi samun dama lokaci ne akwai lokacin da kai ma za ka rasa mi damar to lokacin da ka samu damar taimaka wa mutane kai ma ka mi ka taimaka musu ya ce duk lokacin da wani ya zo neman taimako a wajenka abu na farko da ya kamata ka yi ka gode ma Allah da yasa ake da bukata a wurinka ba kai kake da bukata gawa ba ga mutane arziki ne kasance mutane suke bukata a wurinka ba kai ke mi ba ba kai ke bukata a wurinsu ba ana gane da ke ko wannan shine kenan Allah ka ba mu ikon taimaka ma wanda ba su da kuma idan aka ce taimako ba shi na dukiya kawai ba taimako na ilmantarwa taimako na wa'azantarwa duka taimako ne ana gane da ke ko da abin da ya kama da haka taimako na kama wani aiki da kaga ana yi duka taimako ne Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairun nasi أنفعهم للناس من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته mafi alkhairin mutane shine wanda ya amfanin mutane duk wanda ya kasance cikin taimaka ma mutane to Allah zai taimaka masa Allah ka taimaka muna subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik muna gaya muku tun yanzu 20 ga wata za mu tsaye da karatu da haka duk wanda suka san suna bata mun dare ku kai kamin 20 da wata ku faranta mun dare ana gane da kyau ko masu bata mun dare ko babu kaman masu kwance kwancen nan wallahi Allah yana gani ina jin haushi sosai in ga mutun ya zo ya kwanta muna karatu ina jin haushi sosai kun sa kun ga ai lokacin da muka fara karatu inda nake a cikin abin ga bai dace ba musamman kuma a ce hadisan manzo Allah ne ake karatu inda ko ta hirar duniya ce ake yi Allah kai muna rahama assalamu alaikum wa rahmatullah